أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المحسوس ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu dama ta haduwa a wannan alƙalƙa al'ilmiya sama littafin muniyatul kaftani a wannan masallaci mai albarka masjidu al'ansar yau muna ranar litinin ɗaya ga watan zulƙa'ada shekara ta 1441 hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga 22 ga watan yuni shekara ta 2020 a wannan jinsar tamu ta goma sha bakwai a cikin wannan littafi satin da ya wuce mun tsaya a baiti na 155 yau cikin ikon allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a baiti na 166 يقول محمد القحطاني سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستحلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان أسنان أصلهما برودة أحمد لله در الأصل والأسنان أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الردوان قل خير قول في الصحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تهوي صدورهم من العددان والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه أدباء من مولاه بالخسران نعم يقول محمد القحطاني سبحان من جعل الخلافة رتبة سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحاب كي لا يدعي واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني من بعد أحمد إنه ثاني أكرم بفاطمة البتول وبعلها أكرم بفاطمة التي وبعدها وبمن هما لمحمد سبطان وبمن هما لمحمد محمد سلطاني أسنان أصلهما برودة أحمد حسنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والحسنان لله درب الأصل والحسنان أكرم بطلحة والزبير وسعدهم أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان وامدح جماعة بيعة الرضوان قل خير قول في الصحابة أحمد قل خير قول في الصحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان وامدح جميع الآل والنسوان دع ما جرى بين الصحابة في الوغى دع ما جرى بين الصحابة في الوفاء بسيوفهم يوم التقى الجمعان بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان وكلاهما بالحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كل ما والله يوم الحشر ينزع كل ما تهوي صدورهم من الأدغان تحوي صدورهم من الأبطال والويل للركب الذين سعوا إلى والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان عثمان فاجتمعوا على العصيان ويل لمن قتل الحسين فإنه ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران قد باء من مولاه بالخسران زادكم الله من فضله وتوفيقه mana yake cewa a baiti na 166 subhana man ja'ala al-khilafata rutubatan tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya khilafa annab sallallahu alaihi wa sallama a tsare a jere daga wani sai wani wa banal imamata kuma ya gina shugabanci ayyuma bunyani matuƙar ginawa a nan malam rahimahullahu ta'ala yana zance akan al'imama wal khilafa wa manzilatihuma min ad-din mahimmancin shugabanci a cikin musulunci yace subhana man ja'ala al-khilafata min umuri al-islam sarki ya tabbata ga wanda ya sanya hailafanci ko shugabanci daga cikin lamurraka na musulunci wa rutubatan kuma a jere daga wane sai wane daga wane sai wane ba da wama a sama daga wane sai wane liyunassima bihi halin musulmin bi amr dinihim wa dunyahi dan a tsara lamurrakan musulmai al'amarin duniyarsu kuma da na lafiyarsu a nan mana yana gara mana mahimmancin musulunci wanda rayuwa ba ta yi sai da shugabanci addini bil mulki ya kuwa wal mulki bil dini ya buka haka wani sha'iri ke cewa addini bil mulki ya kuwa addini da mulki yana yin ƙarfi kuma wal mulku bil dini ya buka kuma mulki da addini yana tsaya yana tsayuwa da a ce masalan babu shugabanci a ce tun daga yau litinin dizinabbar duk wanda ya abu ya ci bilis babu polis babu gar babu dogari babu jandarma babu gidan sarki har zuwa gobewar haka wa zai huto waje Eh. kaga da sai a yi rayuwar dashi alkawiyu ya akulu da'i alkawiyu ya akulu da'i wal kabiru yazlimu sagir was sayyidu yudannisul abda yanayi he kaga rayuwar batta da kyawu to dai shi sa musu yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya halifa a doron ƙasa ya sanya shugaba a cikin doron ƙasa wani yake cewa la yuslihun nasa fauda la surata lahum wa la surata idza juhaluhum sadu la yuslihun nasa fauda batta tahiyar da mutane dole sai da shugabanci kuma hallo shugabancin ma hallo bai yayi da in matuka in dai an samu jahilai a sama kenan dole sai an ringa dibawa wane ne ya cancanta sannan kuma hannu a dora kenan daga wane sai wane a falala kenan mafi falala ga mutum shine ya rayu a kasan shugabanci kai wani ibn taimiyya yake cewa rahimahullahu ta'ala yace da ya rayu kwana guda babu shugabanci ya fi mai alheri da ya rayu akan shekara dubu ƙarƙashin shugaba a zalimi aka ibn taymiya yake cewa rahimahullah da ya rayu kwana guda a ce babu shugabanci ya ce ya fi mai alheri ya rayu shugaba shekara dubu da shugaba azzali duk da wannan dai an san akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai ragewa yana haka halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu Abubakar ya hau Umar Umar ya bi bayan shi Usman ya bi bayan shi sannan Ali sai da suka yi shekara talatin shekara talatin kuma wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun kafin ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ilahu nubuwa salasuna sana ilahu nubuwa salasuna sana alifancin annabta ta shekara talatin ce sun mafi ma ba kenan sun mai tawallallahu al-mulka liman yasha sannan kuma Allah sai ya ba kuma mulki wanda ya ga dama wanda ya so kenan wannan halifanci na manzon Allah shi daga shekara 30 daga Ali Alihi duk wanda ya zo shugaba ne na musulunci amma ba halifa ba kenan Allah ne ya zabe shi ya bashi kenan walaysa ta kenan nan abin da zan mu gani shi shugabanci yana da muhimmancin gaske amma kada mu ce shugabanci rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci kamar yadda arrawafid ɗin shi'a suke faɗa akwai firka daga cikin firko shi'a arrawafid sun ta yi akan cewa su arkanin islam ba hamsa ba ne ba su arkanin islam a wajen sitta ne daga ƙarshe sai suka gara wa ikamatu daula al-islamiyya kenan nan kan mu faɗa nan kuskure ne kenan arkanin islam biyar ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zano na kuma kada mu ce ba dole bane sai an yi shugabanci kamar yadda shi ma firka ce al-mu'tazila suka ce a bar kowa da hankalin shi kawai yayi jeran kanshi kaga haka ba yayi ba la yusrihu an-nasa fawda la surata lahum kenan dole sai da shugabanci kenan shugabanci na halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 30 yayi sai mala yace abaiti na 167 واستخلف الإمامة كي لا يدعي واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة الثانية hikima a kan shugabanci na shekara talatin in wannan don don kawo wani ya huto ya ce shi annabi ne don don kawo wani ya huto ya ce shi annabi ne ga halifu dama annabi kafin ya mutu ya ce shekara talatin halifancin shi bayan shi za a samu mulki wanda Allah ya so ya ba amma duk da wannan sai da aka samu wani suka injayin nubuwa duk da wannan wani sai da kuma alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la nabiyya ba'di babu annabi bayana لماذا أنت أكرم بفاطمة كالبطول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطاني بيت ينا تر بيتنا ستند ترى غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان أنا مالا يا هار بيان فلل فاطمة الزهراء يمن الله صلى الله عليه وسلم دا jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama iyan fatima alhassan wa alhussein radiyallahu anhum ajma'in fa fatima ana akrim bi fatima ka girmama fatima wa ba'liha da mijinta wane da mijinta aliyu bin abi abi talib wa biman kuma li muhammadin sibila da wa'annan guda biyu wanda ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama suke jikoki sibata jika bi ma'ana hafid sibit an ce sibit jika hafid kenan wanda jikoki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace gusnani reshe ne guda biyu asaluhuma asalinsu garka annabi sallallahu alaihi wa sallama lillahi darru kai ma dallaga wannan asalin kuma ma dallaga wannan reshen guda biyu lillahi darru al-asli wal usnani anan fatima bakul iya fatima bint muhammad sallallahu alaihi wa sallama sayyidatu nisa ahli janna shugaban mata ta yan aljanna ita ce fatima hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban mata ta yan aljanna fatima az-zahra radiyallahu anha ya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar santa hadisi yana matukar santa kai har yake kawo wani hadisi wai dan san da yake mata sai ya yake cewa law anna fatima bint muhammad sarqat laqata'tu yadaha da fatima ya annabi muhammad sai sata da na yanke hannunta annabi ya kawo wannan abin dalili ne akan cewa wai ƙarshen so da yake ma fatimatu zahara radiyallahu anha ummu hasan wa husayn ita ce uwa hasan da husayn sibtai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan jikokin yana son su kware har yana sallah dokan su yake in zai yi ruku'i sai ya ajiye su in ya taso kuma hannu ya ɗauke su in zai yi sujada ya ajiye su in ya taso hannu ya ɗauke su haka yake hujja akan cewa ana iya ɗaukan yaro in yana rikici lokacin da yake sallah wannan kenan Hassan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki Hassan da Hussein ta mutu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama da wata shidda ita Fatima kuma ta kasance daga mafi alkhairan matan mu'minai tsoron Allah tana daga cikin wanda suka fi mata tsoron Allah wa karaman da karamci wa rau'an da alwara'u shi nau'i ne na tsoron Allah radiyallahu anha wa ardaha a nan kuma nasu yana nihi da husnaini reshe guda biyu kamar kamar yadda muka waje hasan da husaini su wannan kenan an ce reshe gusun reshe gusna shajarata asaluhuma nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine yace fa ni'mal asal wa ni'mal far ma dalla da wannan reshen ko ma dalla da wannan asalin sai bayan ya yi bayani akan falalar fatima da hassan da husaini malam sai ya yi bayani akan cikon goma guda shidda ya kawo sahabbai guda shidda kenan daga cikin ashara mubashiruna biljanna a cikin ashara mubashiruna biljanna kulafa'ur rashidun guda hudu sune farko abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu aliyu radiyallahu anhu guda hudu kenan yanzu malam sai zai ciko guda shidda ya hudu ashara mubashiruna bil janna sai ya ce akrim bi talha wa zubairi wa sa'dihim wa sa'idihim wa bi abidir rahmani وأبي عبيدة زد ديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان سيتي أكرم بطلحة أنا مالا يا فارا بطلحة بن عبيد الله نشد كنا بيركنا طلحة بن عبيد الله الذي وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده wanda kare annabi sallallahu alaihi wasallama da hannun shi yau Uhud ranar gazo Uhud mashi ake bugowa bai da abin kariya yake sa hannu yake kare mashi talha bin ubaidillah hatta shallat yadahu an da hannun shi ya paralisi kamar yadda imam buhari ya kawo ruwaya komanda kenan yanan gardukwar kenan shine wannan secretary of da ake cewa kare manzan Allah sallallahu da hannun shahe da hannu yayi paralisi a gazo tsofin ya ce kuma malam wa akrim bis zubair kenan na shifin kenan zubair bin awwa al-asadi shi kuma hawali rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine mijin asma'u binta abubakar siddiq shi zubair bin awwa shine mijin asma'u binta abubakar siddiq isa asma'u binta abubakar siddiq akwai matsayinta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tafi suka lade a garin hira ita take kai musu abinci zuwa garin sau akwai garin sau an ce a cikin sira cikin ruwaya har sai da abu jahli ya mare ta amma duk da wannan ba ta hudu ba inda babanta da annabi sallallahu alaihi wa sallama suke sai malam bayan ya faɗi na biyar da na shida sai ya faɗi na bakwai sai ce wa akrim bi sa'ad bi na wa sa'id na wa sa'adihim wa sa'adihim kenan sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu wa sa'adihim kenan nan sa'ad bin abi waqqas yarda Allah ta tabbata a gare shi az-zahari khal ne onkul ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama baba yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shine qa'id shugaba komanda na fatahul qadisiyya da akai sai ya ce bayan ya ce wa sa'adihim sai ya ce wa sa'idihim sai ya kawo kenan na tarago na takwas ko wa sa'idihim kenan na ana yin sa'id bin zaid sa'id bin zaid bin amr ahad kibar sahaba yana daga cikin manya-manyan sahabbai shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan shahidi ne ko da ya mutu a saman gadon shi ko da bai yi mutuwar shahada ba ko da ya mutu a saman gadon shi wannan shahidi ne shi garanti aka bashi kenan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shahida lahu النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وإن مات على فراشه فهو شهيد بخبر صادق المصدوق sannan sai ya ce wa bi abidin rahmani na tara kenan wa bi abidin rahmani a nan da rura shi'iriya ne ce abidin rahmani yana nufin abdurrahman abdurrahman bin auf shine Abdurrahman bin Auf yana daga cikin mutane guda shidda wanda ake ce musu ahli shura kamar yadda muke bayani a wancan satin kuma yana daga cikin farko farko wanda suka fara musulunta kuma ya halarci gazot badar sannan kuma hallo yana daga cikin mutane takwas wanda suka fara musulunta sai na goma wa akrim bi ubay maza kala wa ubay wa ubaydata ziddiyalati wattuka sai na goma kenan Ubayy bin Ka'ab Abi Ubaida Abi Ubaida shine Amir bin Jarrah na goma kenan Amir bin Jarrah kenan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli ummatin amin ko ta al'umma tana da amini wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida Amir bin Jarrah kuma aminin wannan al'umma Abu Ubaida Amir dan Jarrah su ne wa'annan ashara mubashiruna bil janna su ne mai ha'iya su ma ya zero su kamar yadda wannan tartibin ya zo yake cewa qul khairan na qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu idman summa usman al arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'duhum aliyu khaliqul khairi bil khairi munjihu sa'idun wa sa'din وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممده kenan wannan su ne ashara mubashiruna bil janna sai malam yace a baiti na 172 qul khayra qawlin fi sahabati ahmadi wamda jamila ali wan niswani ka faɗi alkhairin zance a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ka yaba dukkan iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma hannu da matansu kenan ya kamata a ce mutum yana daga cikin imanin cikin imanin mutum son sahabbai duk wanda bai son sahabbai ko yake zagin sahabbai to imanuhu naqisun in yana da shi ma imanin shi ragegge ne barantana ma bai da wannan imani imanin shirgagge ne barantana ma bai da wannan imani kenan wa'annan ashar mubashiruna bil janna su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda ya gaya musu tun duniya aljanna suke banda su hallo akwai wa'insu ma wanda an gaya musu duk aljanna suke amma ba su cikin ashar mubashiruna bil janna kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sabit bin qais dan aljanna ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin mas'ud makaratan alqur'ani dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal bin rabah da jafar bin abi talib da ukasha bin muhsin an ce mai shi ma dan aljanna ne kai da ma sahabbai gabaki daya wanda Allah yake cewa karshen yarda radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da su to dan me yasa kai baka yarda da su ba wanda Allah ya ce ya yarda da su kuma shi ma su ma sun yarda da shi yana ya shigo an naskuruhum bil jamil ya kamata mu ringa ambaton su da abu mai kyawu wa man zakarahum bi ghairi jamil wanda ya amba- ambace su ba tare da wani abu mai kyawu ba faqad dalla sawa as-sabil hakika yayi bata kuma ya bar hanya kenan hubbu sahaba taqwa wa iman san sahabbai tsoron Allah ne kuma imani ne wa adalhum wa aman kuma to adalci ne da amana wa buguduhum kufurun wa nifaq kuma kin sahabbai kafirci ne da munafici wa khiyana da yaudara hadisi ya zo wanda buhari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayatul iman hubbul ansar alamar imani san ansar wa ayatul nifaq bugudul ansar alamar munafici kuma hallo kin ansar kai da ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya ga muhajirun da ansar yaya ba yake cewa a cikin alkur'ani wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin wa adda lahum jannatin Allah ya mustana dan aljanna tajri min tahti al anhar khalidin fiha abada sai Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan rabo ne mai girma sai mana yace da amajara في الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان kasan duk inda ake samun confusion rikicin da aka yi tsakankanin sahabbai hawo su suka mutu shine mutane suke cece kuce shi kuma ba a ce ba mutum ya cece kuce a wannan rikicin shine sai mala yake nasiya ce da a majara da a majara bai na sahabati filwa mazhabu salf shine kaffa amma shajara bainahu kai shiru ka kyale akan abin da ya afku tsakankanin sahabbai fi ma hasala bainahum min al-khilaf misal ma hasala fi ja akwai a sunan yakin gazwat jamal al-jamal wa sittin بسبب الكيد وحرق بعض المدلسين بينهم من اعداء الله عبد الله بن سبع wannan akwai daga cikin munafukai tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su wannan إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله آه والله يعلم والله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون تن لوكتين النبي صلى الله عليه وسلم أقويس تو برنتنا باين to barantana bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sa akwai abdullahi bin saba wanda ya hada shine ya hada ra'is wanda ya hada makircin aka buga tsakankanin sahabbai shi ne sai malam yake cewa mazhab na ahlus sunna wal jama'a shine kai shiru akan wannan abin da ya afku sai ya ce bisu yufihim wannan da kowa ya guddo wukage yawmal takal jama'ani lokacin da wannan fariq ya buga da wannan fariqin sai malam yace faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhumani su wancan dai ka iya da kanka wancan fakatiluhum da wanda aka kashe da wanda ya kashe dukan wa'annan kilahuma fil hashari a ranar tashin alkiyama makomani Allah ya musu rahama kuma Allah ya yi bayani a ayoyi kai hatta aka yi wanda suka yi bar ku abin da kuka yi dama amma suka bi ci gaba da bauta ma Allah wanda suka je bar ku abin da kuka dama amma kuma duk da wannan suka ci gaba da bauta ma an ce yan aljanna ne amma ba su yi kasala ba sai ma suka ƙara yin bauta Allah subhanahu wa ta'ala dan shine malam yake bayani akan cewa wa kul kamar yadda mai ha'i yake cewa wa kul khaira qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim wa fil fathi ahlul lis sahabati tamdahu ka faɗi alherin zance a kan sahabbai duka kadda ka kasance mai suka kana zargin wani sahabi ka diba haka gani aya guda ta alkur'ani a cikin suratul fatahi ta yi furuci dalilinsu laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يا التي فأنزل السكينة وأصابهم فتحا قريبا kenan Allah ya yabe su kai ka iya da kanka kuma har ka so su san shi yana daga cikin imani shehul islam ibn taimiyya Allah ya ji ganshi ibn taimiyya yake cewa a cikin lamiya shi yana da lamiya ta ibn taimiyya yake cewa hubbus sahabati kulluhum li mas'abun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadarun ala wa fadailu لكنما الصديق منهم أفضل هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حب الصحابة كلهم san sahabbai dukkan su li gare ni in ji ibn tabiya mazhabun shi ta ce hanyata wa mawaddatun da kauna alqurba ta kusanci ma biha atawassalu da ita nake tawassuli wa li kulli minhum wa li kullihim qadar kuma kowanne yana da kadarin shi kowanne yana da matsayin shi ala ya daukaka wa fada'ilu kuma suna da fadala lakin na masiddiku amma abubakar siddiq minhum a cikin su afdalu shi yayi kowa falala wannan ibnu taymiya kenan kenan shine anan malai yake cewa mutum ya kiyaye faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma bil hashr marhumani kenan yanda dukkan malamai suka tafi da yanda sahabbai suka tafi dukkan wannan sahabban da suka yi wannan abun sai ma wanda zai samu lada biyu da wanda zai samu lada ɗaya tunda munafukai da suka hada abu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk yanda ya kokarin ijtihadi ya ci nasara a wannan ijtihadin yana da lahu ajrani kuma duk wanda kuma bai ci nasara ba lahu ajrun wahid kaga kenan ne ma dai su samu ajrun mujtahid kenan fa yahqu al kaffu fi ma shajara bainahum idan ya cancanta mutum ya yi shiru akan abin da ya afku وفي ذلك يقول خليفة عمر بن عبد العزيز أقول عمر بن خليفة عمر بن عبد العزيز bayan Usman bin Affan bayan Ali bin Abi Talib an yi shugabanni da dama ma sannan aka yi Umar bin Abdul Aziz amma ake ce mai al-Khalifa al-Khamis dan saboda ma'adalcin shi karshen adalcin har kasuwa yake bi ya ringa tambayar kasuwa ina mai son bashi a kara ne kowa ya ce bai so a bi talaka a ce ina mai son jari a bashi kowa ya ce ya koshi a lokacin shugabancin shi ne dukkan jama'a ya ta koshi yake cewa umar bin abdulaziz hali wanda ake cewa al-khalifa al-khamis ya ce tilka fitnatun wannan fitina ce zahara Allahu minha suyufana fala nakzar biha alsinatina Allah mu bai sa mu a cikin ta ba to don haka kan mu bata harshen mu a samanta kenan sai malam ya ci gaba da cewa a baiti na 175 wallahu yawmal hashr yanzu kullama wallahu yawmal hashr yanzu kullama tahwi suduruhum min al adghani kenan anan imam al-qahtani rahimahullah yana nuni akan cewa lallai sahabbai fa su ne suka yi cancanta da wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yake cewa wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ihwanan ala sururin mutaqabilin yace wallahu yawmal hashr yanza'u kullama Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama zai hudda musu daga cikin zukatansu dukkan mata hawi sudurihim dukkan abin da zuciyar shi ta ɗauka minal adagani daga na daga hasara ko kuma kin wani kenan a nan malam ya kawo aya yake cewa wani za'ana ma fi sudurihim min gillin muka ɗebe daga cikin zukatansu na daga abu wanda bai da kyawu kuma hallo ikwanan muka sanya su ɗan uwa ne ala sururin suna cikin aljanna suna sun yi zama na kamar sun kwanta a saman matashin kai suna kishin gide mutaqabilin kuma haddu suna kallon juna suna masu son juna ruwaya ta zo ga ali ali bin abi talib yake cewa أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة وزبير ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من جل إخوانا على سر متقابلين hadisi ne wannan tun kafin abin ya fi tun da ayat ta sauko ce ina fata kawai mu ne ma mu ne ma idan sai yake cewa malam anan kenan ya kamata kenan ka yi shuru ka kyale su wannan suna da garanti kai kai ta kanka sai malam sai ya ci gaba a baiti na 176 da baiti na 177 a nan malam yake bayani ya ce walwailu lirakabil lazi sa'u ila usmana fashtama'u alal isyani kuma Allah ya ce wailun liman qatala al-husaini fa innahu qad ba'a min maulahu bil husrani a nan a wannan baitin da baiti wanda yake bin bayan shi malam yana bayani akan hukuncin hawarish wanda suka kashe usman bin affan da wanda suka kashe husaini yarda allah ta tabbata a gare shi ya ce wailun an ce wailun kalimatu azab azaba ta tabbata ga ko kuma a ce gwale ko kuma a ce nau'i na tsinuwa nan kalimatu azab wa tahdid ko wailun lahum mimma kasabat aydihim wailun lahum mimma yaksibun kenan azaba ta tabbata ga abin da suka yi da hannunsu suka kashe Usman bin Affan kuma wailun lahum azaba ta tabbata a gare su nan anan yana gaya mana cewa bayan a cikin alkaba'ir manya-manyan zunubai shirka ita ce farko bayan shirka kawai ne kashe mutane sai kashe musulmi bayan shirka sai kashe musulmi amma duk da wannan mutanen nan ba su gani ba kiyaye da kyau ba sahabbai bane ba suka kashe usman al-khawarij wanda suka yi ridda kharaju min ad-din wanda sun yi ridda daga cikin munafukai ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai su suka yi ridda sai suka haɗu a wani waje suke ta tara mutane suke ta gaya musu usman ya yi kaza ai da shi aka yi kaza aka haɗu aka yi ta tsara ƙarya iri-iri aka yi ta faɗa daga baya usman ya huto ya faɗi wannan duka ya warware ki gani ake usman ba ya warware wannan magana da suka yi ba sai usman ya huto wannan taron ya faɗi dukkan abin da aka yi mutane duka ne suka gamsu su kawai ne suka ƙi gamsuwa hannu dama sun yi niyya munafukai ne sai suka huta suka je suka yi gungun shi bayan yana karatun alkur'ani suka zo suka kashe shi wannan kuma kashe shi dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi ya faɗa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce tun kafin wannan abun ya abku wa huwa sadiqul masduq yake cewa bashirhu bil janna a ba Usman labarin aljanna ya ce alaban wa tusibahu amma fa akan wata jarabta ce akan wani balaki zai same shi ce amma a ba shi labarin aljanna amma akwai wani balaki da ya same shi wannan shine balaki hadisi ne ingantacce aka zo aka soka min mashi yana karatun alkur'ani mai girma shine sai malam ana yake adda ya ce kai azaba ta tabbata ga wannan Allah ya tsine musu yake tsine musu anan ya ce wa wailun liman qatalal husayn kuma azaba ta tabbata ga wanda ya kace ya kashe husayn fa innahu qad ba'a min wallahu bil husna shi ma husayn dokan shi suka yi har suka je iraq da shi wa hunaka aidan kazalika zabahu suka kashe shi kuma shi ma wai babban nan shi ya ce la taqtulu usman la taqtulu usman shi ne sai malam ya ce wannan wailu lahu amma wannan lasna sai malam ana abaiti na karshe inda mu karanta ya ce lasna nukaffiru musliman bi kabiratin fallahu zu'afun wa bukrani ya ce sani da cewa fa ban ma kafirta musulmi dan yayi wani laifi fallahu zu'afun Allah subhanahu wa ta'ala mai afuwa ne wa zu bukrani Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne wannan kenan malam kamar ya sake dawowa ne in ba mu manta ba a baiti na ɗari da goma a cikin wannan littafin malam yayi bayani yake cewa wa dukhulu ba'dil muslimina jahannama bi kaba'iril asami wa tughyani wallahu yarhamuhum bi si- bi- bi sihhati aqdihim eh, wa yubaddilu min khawfihim bi amani wa shafi'uhum inda al-khuruj muhammadun wa tuhuruhum fi shafi'il hayawani kenan anan malam ya faɗi aƙida na ahlus sunna wal jama'a akan cewa ahlus sunna baya kafirta mutum dan yayi wani laifi sai in wannan laifin da aka yi an ce ma kafiri kenan wannan su ne abiyat wanda muka ɗauka a yau abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada tare abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم